babu bai'in fasidi babin ɓataccen ciniki cinikin da ya zamo ainihin ɓatacce wa kullu bai'in qad nuhiya anhu fa sa'in lam yakun ila dalilin istanad ka bai'ihi lama bi hayyi jinsihi aw bai'i thawbin bil hasa aw lamsihi aw bihu bil qimati aw ma kama bihi fulanun in bi kullin azzama yace wa kullu bai'in dukkan ciniki wanda ƙarnu hiya anhu aka hana yin cinikin a shari'a to fasa da wannan cinikin ɓatacci ne. Cinikin da shari'a ta hana misali in an yi kiran sallan juma'a liman ya fara hudu ba ai haramun ne yin ciniki a wannan lokacin. Allah ya ce idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zaru me wa zaru bai'a. to yanzu duk cinikin da aka yi a wannan lokacin duk da shari'a ta hana wannan cinikin batacce ne za a bata shi in lam yakun ila dalilin istanad in je bai jingina da wani dalili a wannan cinikin ba kamar illami kamar siyar da nama bi hayi jinsi da rayayyen jinsi shi ma shari'a ta hana haramun ne yanzu misali kai ne kake da bunsurunka matarka ta haihu sai ka zo ka ce wa mai nama in ka yadda zan baka bunsurin nan ka ban cinyansa kaga da bunsurin nan da sannan a jinsi ɗaya ne masu ƙafafun hudu ne kai za ka karɓi nama ka ba da rayayyen dabba shari'a ta hana in kana so a canjin sai a yanka a bunsurin a feɗe shi a auna naman in nauyin ya zo ɗaya sai ku canji yawa amma wannan rayayye wannan kuma nama bai halatta ba shine kamar yi lahama bai hayi jinsi abai isaubin bil hasa ko kuma siyar da kaya tufafi bin hasa da tsakuwa ka zo shago ne kana son ka je ya ce al'adar shagon nan kawai za ka ɗauki tsakuwa ka cilla ne duk kayan da tsakuwan ya faɗi a kai an siyar ma a kaza sai mu ce bai halatta ba ai ta yi ka cilla akan kaya mai arha ta yi ka cilla akan mai tsada ka ya zama akwai cace bai halatta ba. aulam sihi ko shafa a ce kawai rufe ido za ka yi ka shigo shagon duk abin da hannunka ya kai an baka a kaza shi ma bai halatta ba. cinikin mulamasa kenan. aw bihu bil qimati ko kuma mutum ne zai baka siyar da kayan shi yace kawai ka sai da shi da kimar sa shi ma bai halatta ba yawa dole ya faɗi kuɗin da za a siyar da kayan in je in bi kullin arzama in je a kowanne ya lizumta ma cinikin bai halatta ba aw ma haka ma biyi fulanun ko yace in ka yadda ka ce wallahi ina son ka siyar min da gidan nan sai yace to nawa za ka siya nawa zan siyar ma sai yace ni yanzu abin da za a yi in ka sayi gidan nan da abin da wane ya sallama na siyar maka ina wanan baya nan sai lokaci kaza zai zo kuma duk abin da ya zo ya ce in ka yarda da zuce ka sai muke biya ta ba saboda yanzu ka ga sai baka san nawa ka sayi gidan nan ba ta yi wane ya zo ya faɗi arha ko ya faɗi tsada sai mu ce sai dai a yi haƙuri sai wane ya zo in ya faɗi kuɗin in ka yarda sai ka siya shine in bi kullin alzama na'am au ajalin majuhudin ko a yi ciniki da lokacin biya majuhudi abin da yake faruwa yawanci yanzu kenan duk abin da zaka siya ba a hana ka siya kaya bashi ba amma dole sai ka faɗi ran da zaka kawo kuɗi amma kawai ka zo akwai shinkafa eh akwai akwai mai akwai kaza to a ɗa min na kaza da kaza wani ma wayin ka ce yaushe za ka kawo kuɗin zai ce zan cinye maka ne to ai shari'a ce shari'a ba ce dole sai ka faɗi lokacin da za ka kawo yana cewa idza ta dayan tubidainin ila ajalin musamman dole sai an faɗi ajali. In an yi ciniki da majulin ajali bataccen ciniki ne za a bata. Aukan habna ko aka yi cinikin ɗan ciki, wai akuya ce take da ciki sai ka siyar ma a sai ka ce a siyar ma da ɗan in ta haifu ka ɗauka shi ma haramun ne saboda waye tabbatar da ma ɗa ne ba iska ba cikin. Kuma idan ɗaɗin ne waye tabbatar da za ta haihu lafiya saboda haka sai ta haihu Na'am. awish tarif wamfit alaihi ajala ko kuma ka sayi ainihin abin kudin kayan shine ka ciyar da shi har iya mutuwa irin yadda tsofi da basu haifuwa suke tsohuwa ce da gidanta sai ta ce yanzu abin da za a yi alaji gidan nan ka ciyar da ni har mutuwa ta ka ɗauki gidana yanzu ka kai ba za ka ciyar da ita ba sai dan gidan to amma yaushe za ta mutu aka sani ai ba sani ba ba maki nan zuwa wata shida ta ce ga garin ku ba maki ma kai ka mutu ma jikokin ka wasu mutu su barta nawa ne suka shekara ɗari da hamsin ma a duniya saboda haka biya na dan baka san nawa ka sayi gidan ba a ce wai kawai a ishiri ko ishtari ka sayi abin kuɗin abin shine wamfik alaihi ajilahu ka ciyar da shi zuwa ajalin shi bai halatta ba dan baka san nawa ne kuɗin ba Mm.
au sharɗi hamlin ko ka sayi abu da sharaɗin ciki Mm.
ka zo za ka sayi ainihin tunkiya ne sai a ce amma fa ka san tunkiyan nan tana da ciki saboda haka kuɗin ta kaza dan cikin da take da shi bai halatta ba saboda ai dama mun ce bai halatta sai da ciki ba yanzu an ce da sharaɗin ciki ai kaga za a ƙara ma kuɗi dan cikin kuma ba lalle ne cikin nan a haife shi lafiya ba ba lalle ne ma yanzu dan ya zama yana da rai ba kuma kai ba lalle ne ma ya zama ciki ba ba mamaki ma ta je ta ci leda ne cikin ya kumbura saboda haka bai halatta ba aw bi tabrikil waladi an ummihi ko kuma a yi ciniki a raba uwa da ɗanta a ainihin baiwa baiwa ce da ɗanta sai aka siyar da ita a wani daban ɗan yana na wani daban bai halatta ba min ƙauli izgarin fasad kafin yaro ya yi fafara ya zubar da ah, abin nan ya zubar da haƙorin kuruciya ya iya rike kanshi to a wannan tsakanin bai halatta a raba shi da uwarsa ba Na'am.
to fasada duk wannan cinikin an yi batancin ciniki ne ya baci Na'am.
aw ba ma sharɗin bizijil kasri ko kuma mutum ya siyar da kaya sai ya siyar tare da sharaɗin da ya zamo saɓanin abin nufi a wannan abin kamar ya yace ka bi tukaddara bi sharɗin hadimi kamar mutum ne yace zan siyar ma da gida amma da sharaɗin zaka rusa dan irin wannan plan din ba na so kowa ya mallaka sai ni to me amfani gida a wurin ka je ka sai fili mana wai gida ne zai siyar ma amma sharaɗin kuna zama cinikin zaka rusa gidan sai mu ce bi halatta ba to kaga yawwa ya rushe sai ya ce fi wa kullu bai'in fasidin lam yasri zamanuhu illa bi qabdi mushtari dukkan ciniki batacce daukan asaran shi ba zai na so ga wanda ya siya ba illa bi qabdi mushtari sai da karban mai siye in dai cinikin batacce ne kuma bai riga ya karba ba duk abin da ya samu abin kai ne siyarwa kai zaka dauki asara kuma fi'il musamma bil fasadil muktalab za a ainihin cikin abin da ya ɓaci ɓacin ko ya zama an yi sabani ne to yanzu idan abin ya yi bauti a hannun mai siye za a biya kuɗin da aka siya kawai dama ɓacin ana sabani sannan ina abin wanda ya siya ɗin ya ɓata a hannun shi to yanzu ya zo ya biya ka kuɗin da kuka ciniki ne kamar ciniki ya tabbata kenan wa qimatun takussu yawma talab haka nan kiman abin shi yake keɓantar mai kayan yawma talab ranar da kayan ya halaka Na'am.
wannan a ɓataccen ciniki kenan wa bin sayyid baiti bil aqdi bi mani bi rabbihi bi fawqihi bi samani idan ku ingantaccen ciniki ne aka yi to ilman ka sa ɗaukan asara da rabbihi da wanda ya sayi abin bil aqdi da zaran an kulla cinikin ana gama cinikin min fawqihi bi samani da fi fawqihi cikin fawqi cinikin bi samani da wannan kuɗin sai ka rizanta cinikin ga wanda ya siya Na'am.
babu kiyar lokaci ne to saura minti bakwai za mu iya karasa wannan babin ko kuma in kan karasa mu tsaya akan babu mayar kurfi ne Na'am.
babu kiyari wa jawwazul bai'a ala al-kiyari kal Mm.
juma'ati al-abdi wa jari dani wa ghayru za thalathatun ka sawmi li mushtari raddu bi ghairi aibi damanuha min ba'i'in fi dhal ajal Na'am.
ولا يضر الجبن في بيء عسل Na'am.
yace wajen wazu malamai sun halasta ko mu ce shari'a ta halasta albai a ciniki alal kiyari a bisa zaɓi wato cinikin kiyari abu ne za ka siyar amma sai ya zamo kana da zaɓin tabbatar da ciniki ko fasawa a ɗebi lokaci Na'am.
misali gidanka ne ya zo ya ce yana so kuka yi ciniki miliyan biyu sai ka ce to in ka yadda na siyar ma gidan nan a miliyan biyu amma za ka ba ni sati in yi shawara Mm.
a cikin satin nan in na baza ciniki ka ɗauki kuɗinka in na tabbatar da ciniki in karɓi kuɗinka yanzu tun da ni ne da kiyari kuma ka yadda daga nan zuwa sati in na tabbatar da ciniki ba ka da daman fasawa dole ka biya kuma in na zo na ce na fasa ciniki ba ka da daman tabbatarwa dole ka haƙura Na'am.
wannan ni ne da kiyari in kuma kai ne da kiyari ka ce to na siya miliyan biyu amma za ka ban sati ɗaya na shawara yanzu daga nan zuwa sati in ka zo ka ce ka tabbatar da ciniki dole in karɓi wannan kuɗi in ka zo ka ce ka fasa ciniki dole a ba kuɗinka shine ma'anar kiyari to shine yace an halasta cinikin kiyari ɗin ka jumu'atil abdi kamar in bawa ne aka ɗebi kiyari na sati dai ya halatta wa sharid dari in kuma gida ne za a iya ɗaukan wata guda ma a cinikin kiyari wa gairu za amma banda bawa banda gida sauran kaya gaba ɗaya salasatun kwana uku ne kiyarin shi kai wuce kwana uku ka saubi kaman tufafi za ka siya to za ka iya ɗaukan kwana uku na shawara ilmushtari rabbi bi gairi aibi to a wannan lokacin da ka ɗiba ɗin za ka yi shawara kana da daman ka dawo ka fasa dole a baka kuɗin ka ba tare da wani aibi ba tun da dama ka ce za ka yi shawara in shawara ta kaya na cewa ka fasa ka da shi dole a baka kuɗin ka gamanuwa min ba'i'in fi zal ajal to daga yanzu lokacin da aka yi ciniki kan ka zo ka tabbatar idan abin ya samu matsala ko ya bata wa zai dau asara ne siyarwa shi zai dauki asara tunda har yanzu ciniki bai tabbata ba wala yadurru al-gablu fi bai'in asal dukan hanci kamun ga idan ya tabbata a cikin ciniki wala yadurru ba cutar da cinikin dai da hankalinka da wayanka aka siyar ma abin nan dubu goma ake siyarwa ko da ka zo ka ce nawa ne abin na ka ce dubu sha biyar sai ka ce a dubu goma sha biyu aka ce albarka ka ce na ƙara ɗari biyar aka ce ka kuɗin kuma sanin abin goma ake siyarwa kai ne karancin binciken ka yasa ka zo ka ƙara kuɗi yanzu wannan ƙarin ba zai cutar ba a yarka ce ta kasuwa yawwa wala ya durul gamnu dukan hanci baya ainihin cutarwa fi bai ina san in ya tabbata a cikin shi.
Allah ya saka.
Aha, shi bai kare ba. ومن على عيب مبيء أسرى أجله الرد وإن بتن جرى أما دم متمن ديغا عيبي أبن سيروا أجله الرد كعلى استعمر مير دوانا أبن أبياش كديشي وإن بتن جرى كورا شنكين نبتي نبالي كياري بني كاسي أبن أشينا لمثلا كداو دشيا كتبتن لمثلا تدوري أبياك كدينك ومن رأى عيبا قديما duk mutumin da ya ga aibi tsohon aibi a jikin abu fadara aibun jadidun shi ma a wajen sai wani sabon aibi ya faru indo a wajen shi to karku yira za a bashi zabi fi raddi cikin ya dawo da abin ma arashi aibin lahiqi tare da arashin wannan aibin da ya samu abin a wajen shi aw maskihi ko ya rike abin wa akazi arashi sabiki da kuma ya karbi arashin aibin da ya riga yanzu misali hansel ne kasiya lokacin da ka siya ka ci hansel din nan lafiya aka ce ai kaman sabuwa ma take ba ta da wani matsala ashe batirin ta ba shi da kyau kai kuma da ka siya ka tafi kafin ka gane batirin da ba shi da kyau sai ta faɗi a hannunka sikirin ɗin ya tsage. Bayan ya tsage a hannunka sai ka je aka buɗe shi a gashe batirin can ba mai kyau bane. Yanzu ka ga rashin kyan batir da shi ka siya amma wannan tsagen a wajen ka yi faru yanzu ya za a yi in ka zo za a yi kici sai a ce yadda kake so za a yi. in ma kan ba su hanset ɗinsu ka biya kuɗin tsage wannan siya biyar ma da kuɗinka. Wa in ma ka rike hansar ɗin sai a rage ma kuɗin rashin kyan batirin.
Masha Allah.
Duk wanda kaga za ka iya shi za yi, shi ne ƙarkun yira za a ba wanda ya sayan zaɓi firar dihi cikin ya biyar da abin ma arshi aibin lahiki tare da arashin aibin da ya faru a abin sai a biyar da kuɗin shi, au maski ko ya rike abin wa aka zai arshi sabiki sai a biya shi arashin wannan aibin da ya samu abin lokacin da ya siya. Wa kullu aibin la yura illa iza ما تفسد السلعة أو يم الأذى كاللوز والكساء وتسويس وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش متم Na'am.
yace wa kullu aibin dukkan aibin ta la yura ba zai yi a gan shi ba ba zai yi a ga wannan aibin ba illa idza ma tafsidu silatu sai idan kayan ya baci aw yammul aza ko sai cutarwa ya dadu a kayan kan lauzi kaman lauz irin kaman kwaikwaye ba ana fasawa ba a fasa irin kwallon aduwa din nan a cire ainihin wani abu kamar gyada a ciki to yanzu wannan gyadar da take ciki idan ba shi da kyau ya za a gane rashin kyan ba sai an fasa za a gani ba kuma an fasa kamar an riga an ɓaci abun ba to duk aibin da sai an fasa za a gani kamar wannan laus din walƙisa ko kuma kulukutu kamar kankana yanzu kankana kam idan mai zaki ce ja ko mara zaki zai yiwu a gane ba dole sai an fasa ta ba kaga sai an fasa za a gane mai zaƙi ne ko mara zaƙi ne wata suwisil kashaf ko kuma yin gara na ainihin itace in ka sai katako gara ba ta bayyana sai katakon gara ta cinye ta fito to sai ka sai katako ashe akwai gara a cikin ta to irin wannan larar da biyu babu rabi a ciki yanzu misali ka zo ka sai kankana wai da ka je gida sai aka yanka sai aka gan shi fari sai kada kankanan ba zaki saboda haka canza sai ya ce in ji wa ni din da na zo siye an canza min ne ko kuma da gangan na siyar ma na san cikin fari ne ai dama ba a ganewa sai an yanka ai yanzu masu kankana da kake ganin wai sai an yanka an gaja kawai su suka ga dama amma kai ka da cikin kankana ai ba kai ka da shi ba haka Allah ya yi shi saboda haka in ka siya ka je ka yanka abin da Allah ya nuna ma ya baka shi ne naka la radda fihi babu raddi a ciki bal ya ce wala arshin wajen ko rage kuɗi ba za a yi ba ka siya ka ce a kankana ya ce wallahi duk yawan da muke yanka wannan duk ja ne kirgin ka ce a tsaga mun ya ce dan me ni da nake tsaga mun aka yanka na so kawai ka siya da ya ka siya ka ce yanka ma yana yankawa sai ya fita fari ko rage ma kuɗi ba zai ba haka Allah ya so haka Allah ya sa rabon kankana iya sha ka sha in ba ka sha ga almajirai su sha wa udatul ami uda na shekara guda ana ba da shi ne tukansu kan tukas an keɓance ta ne birikin ga bauta minar juluni ana ba da wannan uda na garanti shekara ɗin daga hauka wal jizami da kuturta wal barasi da baras in ka sai bawa za a baka garanti shekara guda idan hauka ya bayyana jikin shi ko kuturta ko baras ka da da shi a baka kuɗin ka abin da yasa ake ba da shekara saboda wa'annan cututtuka ne wanda zamani ne yake bayyanar da su yanzu ciwon hauka yawanci ya fi tashi lokacin sanyi za ga mutum a nutse lafiya karo ana komai da shi amma daga iska ya busa na sanyi sai ga ba da ihu yana kiran buhun kuru yana waye an daddaure shi a ce ai dama abin abin alaji ya tashi to irin wannan kaga sizin din shekara ne yake tabbatar da shi saboda haka in an sai da bawa za a ba da garantin shekara don a tabbatar da bai da ciwon hauka wani juzami haka nan kuturta shi kuma kuturta lokacin zafi ne yake tare shi lokacin sanyi za a ga mutum lafiya amma lokacin zafi yana yi sai ka ga jikin shi ya fara digar da ruwa karshe sai ka ji an ci abin sai an kai shi asibiti walbaras haka nan ciwon baras shi kuma baras yawanci da damuna ya fi tashi za a ga lokacin da ba damuna fatan mutum lafiya amma damuna tana zuwa sai ga jikin ya fara tabbare tabbare to irin wannan duka in ya bayyana bayan an sai da bawa za a yi raddi da wannan bawa wa udatu salati shi ko uda garanti na kwana uku in urif in urgun jara in dai al'ada ya gudana ana ba da shi ga ainihin bawa aw sharruha min kulli aibin qaddara ko kuma aka sharɗanta ta ana yin ta min kulli aibin qaddara daga dukkan aibin da ya tumo sai a siyar ma da bawa a ce an baka garantin kwana uku daga yanzu a kwana uku duk wani aibin da ya samu wannan bawa za ka iya dawowa da shi a baka kuɗin sa alhamdulillah